أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتم الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من gode wa Allah subhanahu wataala wanda ya kaddara saduwar mu a wannan fara mai albarka a cikin wannan wata mai albarka wanda yau muna biyar kenan ga wannan wata mai albarka watan Ramadana wanda ya daidai da ashirin da shida ga wannan wata na uku dubu biyu da ashirin da uku karatun da muka ɗauko musalsal na wannan littafi mai girma al'anwarul muhammadiyya min al-mawahib ladunniya littafin na imam yusuf al-nabhani رحمه الله سبحانه وتعالى وقدس الله سره karatunmu da ya gabata mun koro bayani game da haihuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallama mun tsaya daidai gurin da bakkansa abbasu yake rera masa baitoci yake cewa wa anta lamma wulidta ashrafat al-ardu wa da'at bi nurika al-ufq ya rasulullah fa nahnu fi dhalika ad-diya'i wa fi wa fi an-nur wa sublu ar-rashadi naftariqu wannan sune baitocin nan da bafansa Abbasu ya faɗe su wato a lokacin haihuwarsa. Warwa ibn Sa'id annaha lamma waladathu nazifan ma bihi kafaru. Ibn Sa'id ya rawaita hadisi yake cewa lokacin da nana Amina ta haifi sayyidina Rasulullah ta haife shi nazifan wato tsaftatacce manzon Allah zo duniya. Ma bihi kafarun babu wani datti da dauda a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda jarirai a al'ada suke zuwa da shi. وفي إضاءة كسور الشام بذلك النور حتى سيدنا رسول الله دي حتى كدن غن شام دنا نامي دake cewa hasken annabi da ya fito wa ada ali kusurar sham ya haska mu kadan gan sham to wannan hasken isharatun ila ma kassa sham min nuri nubuwatihi wani nuni ne na hasken manzon Allah da aka keɓance shi a sham aka tara wannan hasken a gurin fa inna hadaru mulkihi domin ita sham gidan mulkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kamar da shi Ibrahim ta wala ke faɗa mana cikin diwani سوى فيه سلمان وغادر هرمز وقد مزقوا أعلامه والكتائب yana magana akan hurmus ne yanda ke cewa sawafihi salmanu daman manzo Allah yace a kwana a tashi wannan gurin sai musulunci ya mame wannan gurin kama zakara ka'abu anna fil kutub salifa kaman yanda kabul ahbari ambata cewa cikin al kutub salifa ya zo cewa anna muhammadan rasulullahi mauliduhu bi makka wa muhajiruhu bi yasriba wa mulkuhu bishami manzon Allah haihuwansa a Makka ne amma wa muhajiruhu bi yasriba gurin da zai hijira ya siriba Madina kenan ainihin sunan ta kafin manzon Allah ya koma domin Madina hida manzon Allah ya koma ta zama al-Madinatul Munawwara bi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mulkuhu bishami mulkin manzon Allah kuma yana sha ولهذا أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس سبيد ولن لما أتى إسرائيل بن إيراج لما زال زوى بيت المقدس كما هاجر قبله إبراهيم عليه السلام فمن النبي إبراهيم ya yi hijira zuwa sham shi ma wa biha yanzu isa ibn maryam alayhi salam anan ne annabi isa zai sauka wa hiya ardul mahshar wal manshar anan sham anan ne wato filin da tashin alkiyama yake warwa abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf ya rawaita wanda yana daga cikin manyan manyan sahabban manzan Allah kuma yana daga cikin al-ashratul mubashshirun bil janna mutane wato goma da aka musu bishara da aljanna abinda yake cewa an ummihi ashifa daga matiyarsa ashifa الشفاء كان يدفع متى تتي انجوز من الله صلى الله عليه وسلم قالت تتي لما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكا كندن أنا آمنة تحيف من زن الله وقع على يد من زن الله يا سوقع تنحنونا فاستحل من زن الله يا التشاوى فسمعت قائلا يقول رحمك الله سين جواني مي فدي ينا تيوا رحمك الله الله يمك رحمه شنو فدي امام البخاري يكي تيوا ثم تقول الاملاك اذ وضعته وشفتنا بقولها الشفاء wato lokacin da sayyidina rasulullahi ya zo duniya ya atishawa ya atishawa nan sai malaku suka ce yarhamakallah wa shaffatna bi qawliha ash-shafa'u ita wato mashiyar abdurrahman bin auf ash-shafa'u sai ta warkar da mu da irin wannan fadi naka ita ma ta ce wa ada alima bainal mashriq wal maghrib hasken sayyidina rasulullahi ya haska min abin da ke tsakanin gabacin duniya da yammacin duniya hatta nazartu ila ba'd qusurir rumi har sai da na kalli shashin katangun rum wani ruwaya shashin katangun sham kisra wa kaisara kenan shine shi kan ke cewa kisra anu sharwanu a kisra anu sharwanu ja'a muhammadin bi ayatihi al-kubra wa qasruka abtara أتسرى شروان جاء محمد يرطل ذكرا منذرا ومبشرا حكى شو يتكاوى أتسرى شروان جاء محمد وهل قد أتاك المبزان مكبرا حكى تبيان وتوانا قرارا قالت تشي سنة ألبسته نسن يوم أن الله تفاتي وقد جاءته نكون تدشي تشي فلن أنشب تشي بان أنكر يبا حتى غشيتني ظلمة ورؤب sai wani duhu da tsoro da ku sharira da ɓarin jiki ya kama ni sun ma buyi ba anni sai aka ɗauke manzan Allah aka ɓoye shi na barganita kun ga wannan yayi kama da ruwaya na nana na ita nana Amina kenan kamar yadda take ita ma an ɗauke manzan Allah ba ta ganin sa fa sami itu qailan yaqulu sai na ji wani mai faɗi yana cewa aina zahabta bihi ina ka tafi da shi qala ila al-mashriq ina tafi da shi zuwa gabashin duniya ne wannan hadisin Abdurrahman ibn Auf ne ya rawaita قال yace falam yazal alhadith minni ala bali wannan labarin nan da na same shi sai ina yaro ban gushe ba yana kokolwa na lokacin da naji wannan labarin a gurin mafiya na ashifa in gozo ba manzo Allah labarin yana kokolwa na ban manta shi ba hatta fa asaqullahu har lokacin da Allah aiko manzo Allah fa kuntu fi awwalin nas islaman shi na zama ina daga cikin farko farkon mutane a musulunta saboda wannan abun tun lokacin da ya faru ina karami mahaifiya na ta bani labari kuma na ji shi har na rauta hadisin to yana raina ban manta da shi ba ana aiko manzon Allah fa kuntu fi awwalin nas islaman sai na zama ina daga cikin farko farkon da suka musulunci wa an hasan ibn thabit an rawaita wannan hadisi daga hasan ibn thabit radiyallahu anhu qala hasan ibn thabit ya shekara 120 a rayuwarsa yana daga cikin wanda ake ce musu ash-shu'ara al-mubdarimina su ash-shu'ara al-mubdarimina sune wanda suka rayu rayuwa biyu sun rayu a jahiliya kuma sun rayu a musulunci aisha sittina sana fil jahiliya hasan bin sabit ya rayu shekara 60 a jahiliya wa aisha sittina sana fil islam ya rayu shekara 60 a cikin musulunci yana daga cikin ashwara ul mugdarimin nan wanda su kaman guda biyar ne wanda aka kawo su a cikin tarihin adabi da hasan bin sabit da khansa'u da kuma hutai'a da labid bin rabi'a to shi hasan bin sabit din nan yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin shu'ara ul islami kuma wanda ya bi manzan Allah yana cewa inna zawa'ida min fihrihim wa iswatihim qad bayyanu sunanan lin nasi tuttaba'u yarda biha kullu man kanat sariratuhu taqwa al ilahi wa bil amri alladhi shara'u wata rana kafin ya musulunta sai quraishawa maka suka tara masa hadiyya suka ce ya je ya zambaci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Hassan bin Thabit yana yawo a cikin gari yana neman ina manzan Allah ke zambace shi yana ta nema ya yi kwanaki da haɗu da manzan Allah ba wata rana kwatsam sai su haɗu da manzan Allah irin haɗuwan ba zaton nan akan kwana kawai manzan Allah ya yanko shi ma ya yanko sai kwarjinin manzan Allah ya kama shi dama imam alfaza zina cewa bahiyyun mahibun lam tu'ayinhu muqulatun minan nas illa shaffa harru'u wal hubbu annabi kyakkyawa ne mai kwarjini ba wani idan da zaka ga manzan Allah sai son manzan Allah da tsoron manzan Allah ya kama ta a take to kawai sai sai haɗuwan kan kwana da manzan Allah katubus kamar yadda mu Muhammadin take faɗa man ra'ahu badihatan habahu wanda ya ga manzon Allah gani na jin kaɗan haka to annabi zai masa farjini wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu in kai cuɗanya da manzon Allah kuma har ka san shi to sai ka so shi shine ajmalihim wa ahlahu wa ahlaqum min ba'id daga nesa zaka gan shi kyakkyawa amma in ka matso kusa wa afhahum min qaribin sai ka ga maka farjini a kusa to irin haɗuwan da aka yi da Hassan kenan yana haɗuwa da manzon Allah kawai sai farjini nuraniyan jamalan manzon Allah sai rige shi jama'ata wujudan haibatan wa jalala ya rasulullah وابصرت من ذا بحجة وجمالا kawai na ganin manzo Allah sai ya rude ne makon ya zambaci manzo Allah sai ya fara sami su duka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid nisa'u qulikta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad qulikta kama tasha'u yana cewa ya rasulullah wallahi kaman kamata ba saba haihuwa ba kaman ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajmalu minka kyakkyawa ne jamala kaman ka lam tara qattu aini ido na bai taba gani ba qulikta mubarra'an min kulli aibin an halitte ka baka da wani aibi ya rasulullah كأنك قد خلقت كما تشاء كما الله يا أهل الشيكا يندك في سوء فحسن بن ثابت yake cewa inni la gulamun ibnu sab'i sinina aw samani sinina yace lokacin ina yaro ba uta dan shekara bakwai ko shekara takwas ba a aqilu yace ina hankalce da ma ra'aitu da abin da na gani yace wa sami'tu naji idza yahudiyyun yasruku zata gadati wata rana ba yahude da sassafiya ya fito yana ihu yana cewa ya ma'ashara ya kuda ya ku taron jama'an yahudawa fashama'u ilayhi yahudawa suka zo suka taru asanu min sabiti yace wa ana asma'u ina ji qalu yace wailaka malaka me ke tattare da kai qala yace dala najmu ahmada tauraron nan na annabi muhammadu ya bayyana allazi wulida bi fi hadhihi layla wanda a wannan daren aka haife shi صلى الله عليه وسلم وتدلت زحر النجوم ودعا بضوئها الارجاء كينا امام البصيري كيف فدا وانا حديث كينا وان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت عائشه ام المؤمنين الله كرمت الداتتي كان يهودي قد سكن بمكه ونبى يهودي يا تبقى زمان غير مكه فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يند درن دا أكا في منزان الله يكسن شيء قال يتي يا معشر قريش يا كوتا رنجما قريشا هل ولد فيكم الليلة مولود ويكا أن هيفون أبن هيفوا أتنكني أولا درن قالوا لا نعلم تكسب مسنبا قال انظروا يتي تكجوك دوباك بنتك فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة حقيقة أولا درن أن هيفي النبي ونن الأمة كجوك بنتك baina katafaihi alamatu a tsakanin kafadinsa guda biyu akwai alama kamar yadda mu kai bayani lokacin haihuwansa da aka zo da wannan mala'iku guda uku ɗaya ya zo biyadihi ibriqun min fiddatin ɗaya a hannunsa akwai buta na azurfa wa biyadi tsani hariratun baida ɗayan kuma akwai alharir parasol wa biyadi thalith dastur na uku kuma mala'ikan a hannunsa akwai tata wannan mala'ika na uku fa akhraja khataman ya ciro wani hatimi daga cikin wannan alharir din ya haru duna unnaziruna wato wannan hatimin yana cika idon masu gani gurin haske aka yi katimi da shi a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato tsakanin tafadansa amma ilal aisari aqrabu ya fi kusa da haguna kamar yadda ya tabbata a cikin wato ruwan Anas bin Malik kamar yadda muka bayani shi wannan hatimin nan hatimi ne aka danna shi a jikin manzan Allah sai ya fito wato min lahamin barihi wani nama ne siriri a jikin manzan Allah kadra bidil hamama kimanin wato koyin tattabara alaiha sha'aratun mutawatiratun akwai wasu gashi a jejjere akai a rubuce tawajjaha haythu shi'ta fa innaka mansurun ya rasulullah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu to wannan hatimi kenan to shine wannan bai hudu yace daga cikin alamun da za ku gane wannan annabin baina katafayya alamatun a tsakanin kafadinsa akwai alama san san abu sai suka juya fa sa'alu suka ce sai suka tambaya fakila lahu sai aka ce musu kad wulida li abdullah ibn abdul mutallab gulam ai abdullah dan abdul mutallab an haifa masa abun haihuwa fa zahaba al yahudi ma'hum sai wannan bai yahudin ya tafi da su ila ummihi gurin nana amina fa akhrajat lahum sai ta fito da manzan Allah falamma ra'a al yahudi al alamata inda wannan bai yahudi ya ga wannan alaman da ke tsakanin kafatan manzan Allah harrama shiyan alaihi ya fadi ya suma yana farfatowa kawai ya ce zahabatin nubuwatu min bani isra'ila yace wallahi annabta ya tafi daga bani isra'ila ya ma'shar quraish amma wallahi la yaswanna bikum shatwatan yakhruju khabaru an al-mashriq wal maghrib wallahi wannan annabi zai buwaye buwayen sa zata mame gabacin duniya da yammacin duniya to kun ga wannan maganan behudan yana ishara zuwa ga maganan nana amina take cewa ra'aytu thalathata a'lamin mansubatin na go tutoci guda uku alaman bil mashriqi na go tuta an kafa shi wato a yamma وعلم بالمغرب توتا أيما دا جبر وعلم على ظهر الكعبة نقول توتا أن كفش أبا كعبة تو ونن فسرا حديث ونن بيهود كنا ورواه يعقوب ابن سفيان بإسناد حسن كما في فتح الباري كما عند حديث النزول في فتح الباري ابن حجر الأسقلاني نشره الإمام البخاري ومن عجائب ولادته صلى الله عليه وسلم لقد عجائب أبو بوم ماماكي نأي وسيدنا رسول الله ma ru'ya min irtijaji iwanu kisra abinda aka gani na jijjigan katangan bangon kisra wasu kudi arba'ata asharatu shurfatan min shurfatihi da fatowar fila guda goma sha hudu daga cikin filolinsa wanda gini ne wanda ana ganin cewa in ba wai kiyama ta tashi ba ba abin da zai tura wannan gini shine imamul busairi yake faɗa mana a cikin fasulun fi maulidihi sallallahu alaihi wasallama أبان مولده عن إيد أنثره يا إيب مبتدأ من ومكتتب يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بولول البؤس والنكم وبات إيوان كسرى وهو منسدئ كشمل أساد كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل العين من سدم وساء ساوة أن غارت بحيرتها ورب وارد حاب الجيز في نزم كأن بالنار ما بالماء من بلل وقزنا وبالماء ما بالنار من درن ينا بيان كل ما حدث من العجائب والإرهاسات وخوارق العادات في مولده abin da ya faru a wato daren haihuwar manzan Allah yace wa bata iwanu kisra katangan kisra ya kwana wa wa musadiun ya kekkece ka shamli ashabi kisra kaga haduwan kan mutanen kisra ghairu multaimin ba abu ne mai yiwa ba sun watsi kenan wan naru khamidatul abasi uta kuma tana mutuwa saboda numfarfashi min asatin saboda bakin ciki na zuwan manzan Allah duniya ita kuma take yi alaihi akan manzan Allah wannan haru ta hil aina misalimi shi kuma korama ya kifte wata asa wata mutanen sa wata suka shiga cikin bakin ciki an gadar buhairatu ha kogin su da suke shan ruwa ya kafe wa rubda wari ba hadil gazi na zani ruwan da yake kangara musu ma ya zama kawai yana zuwa musu cikin bakin ciki ne sai kasance fa ka anna bin nari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min dalili sai zama kamar wuta ya dauki kan ruwa ruwa ya dauki kan wuta ya kasance ma'ana wannan wutan ya mutu kenan shi kuma wannan ruwan shi ma ya kafe shi ne ke fada a cikin hamziya ke cewa fa hal kala li rayin ya ilfa'u to ko wannan ruwan nan ne da ya kafe shi ne da ya kashe wannan wutan wallahu ta'ala alam shine wa ghaidu buhairata qadariyya da tsafewar ruwan na tabariya wa kumudu nari farisa da cintsewar wutan farisa wa kana laha alfu amin lam taqmut wannan wutan shekara dubu ana bauta mata bata mutu ba kama rawahu kasiruna wa min zalika ma waqa min ziyarati hirasati samai daga cikin haka akwai abin da ya karu na tsarin kiyaye sararin samaniya fi shuhubi da taurari kamar yadda muka karanta hadisin nan na jiya na na'im take cewa na ga taurari sun matso tannu suna matsowa ka annaha ta kawo alayya kaman taurari da su faɗo a kaina sun matso kusa kusa to da ran da aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da fara alami wa aljanu shine sun tafi sararin samaniya ila sirat sami wannan sauraron magana da suke jefi su jinna suna zuwa kawai sai suka ga tauraro mai wuta a shubi ya zo kawai shine suka ce kai wa anna kunna naqudu min hama qa'ida lis-sam'i suka ce da mun kasance muna zuwa mu zauna mu saurari magana mu ɗauko ta mu kawo ta sararin ƙasa amma wa man yastami al'ana duk wanda ya ji jin labari yanzu to ya jillahu shihaban rasadan zai samu wani tauraro yana nan yana jiran ka wal jinnu tahtiku wal anwaru sati'atun wal haqqu yazharu mimma ana wa min kalami ammu fasamu fa i'lanul bashari ilan tusma wa barikatul anzari lam tushani wa ba'da ma ayanu bayan abun da suka gani fil ukki a sararin samaniya min shuhabin na taurari masu uta ashuhab shine muka ce alkawakibul mubrika tauraro mai uta yana da bambanci da annajmu shi annajmu shi haskawa yake yi su kuma wannan ashawaf su ne taurari masu ita kenan to wannan taurarin munkaddato suna fadowa waqfa ma fil ardi min sanami daidai da abin da ke doran kasa wato na gumaka wa wulida sallallahu alaihi wa sallama maqtunan masruran an haifi manzon Allah da kafiyarsa maqtu as-surati yana da yankakken tibi kamar ruya ali bin umar wa ghairihi وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah ya ce min karamaki na daga cikin girma na a gurin ubangiji anni wulittu maqtunan an haife ni da kaciya na walam yara ahadun sau'ati babu wani wanda ya tsaraici na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ummu abdurrahman bin auf ashifa da tazo ta samu manzon Allah ne cikin haske sallallahu alaihi wasallama sibin sa a yanke bata yanke komai ba wa kad kulfa fi amin wilayatihi yace an samu sabani cikin shekarun aihuwar sayyidina rasulullahi والأكثرون أنه ولد عام الفيل ما في يوانتي رواية آخر من زعل عن عام الفيل تارين da muka karanta shekaran jiya shekaran da abraha ta shigo cikin garin makka zai yaki garin makka da rusa dakin ka'aba wa annahu ba'da al-fi'li bi 50 yawma wasu kuma sun ce a'a bayan an yakin giwaye da kwana 50 aka ci manzon Allah amma magana mafi shahara annahu fi shahr rabi'il awwal ma haifi manzon Allah ne a watan rabi'il awwal me yasa manzon Allah zuwa rabi'il awwal bai zo a cikin sauran watanni ba in an ce rabi'u a kalmar larabci ana nufin bazara wa ja'a rabi'an lil isharati annahu rabi'u qulubin khulquhu mutafaqqimun قد كنت بالربيع إذ كان كالربيع للأرض والشفيع لكل قلب مؤدي هكا شبران كولا فلا يتي قد كنت بالربيع الله يتي بنتي من الله ده ربيع ني أتين واتو فتول السنة الأربعة شكرا سنة ده زنغو قدا هدو وتني قدا قوم شابيون نان هم الربع قل هدو سو هدو دي بابو هدو هدو سو هدو أقوي أربعة أشهر watanni guda hudu lil karifi na bazara akwai arba'atu ashhurin lil sayfi na zafi akwai lil shita'i na sanyi to sai aka kawo manzon Allah fi wato shuhurin rabi'i watanni na bazara watannin albarka da yabanya shine shubran ce kad kusta bin rabi'i an kebanci manzon Allah da rabi'ul awwali yayin da manzon Allah an ce rabi'ul awwal rabi'un ma akwai rabi'ul awwal akwai rabi'ul thani akwai jimadul ula jimadul thani su hudun nan sune wato watanni na wato ashhurur rabi' a cikin watanni guda hudu masu aka kawo shi a rabi'ul awwali shi yasa wani baiti da subra ke cewa alayka salatu allahi sunna salamuhu ka gaisin min alwasmi iz yatasaji saju wannan salatin ta zama ka gaisin min alwasmi in an ce alghais alwasmi shine ruwan da ya sauka a rabi'ul awwal wani ruwa ne wanda yakan zo ne sanyi shi da yanzu an samu wai garin wai da ya canja wani ta ma rabi'ul awwal da ta zo ma ba a cikin damuna ba amma wancan zamanin rabiul awwal takan zo a cikin damuna ne to ka gaishin min alwasli iz yatasajjaju wannan ruwan rabiul awwal in yakan zo da sanyi yakan zo da ni'ima yakan ibo kanshin azhar furanni yakan zuwa ga zubata sai kai mutum ya jana farin ciki shi kadansa to kan kuta bi rabi'i an ke Usman zala da rabi'u iskana kan rabi'i shi ma annabi kamar rabi'u kamar mazara yake lil ardi wa kasa wacce fi ili kulli kadbin mu'dali kuma mai ceto ne ga dukkanin fitinan da ta gagari mutane sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama kuma sa'an nan yawmul isnaini inna rasulullah ya zo yawmul isnaini menene sirrin da ya da manzo Allah yawmul isnaini ayyamul usbu'i kwanaki na sati guda bakwai rana na farko a kirge na ubangiji ayyamul lahi shine yawmul ahadi ranar lahadi al ahadi rana na ɗaya kenan huwa al yawmul ladhi khalaqa Allahu fihi al jibala ranar da Allah ya halicci duwatsu kenan sa'annan yawmul isnaini daga yawmul ahadi a wannan ranar Allah yake yin tajalli Allah ya fara halittarsa a wannan ranar sai aka zo yawmul isnaini rana na biyu kenan ranar litinin huwa hiya yawmul lati khalaqa Allahu fiha al ashjar a wannan ranar Allah ya halicci bishiyoyi ranar litinin to menene sirrin alaƙan halittar manzon Allah a ranar litinin kamar yadda kama annal ashjara tuntafa bi awraqiha wa tuntafa bi juzuriha وتنتفع بثمارها وبذلها bishiya ana amfana da sassakinta da ganyenta da ƴaƴanta da itatuwanta to ana nuna maka haka manzon Allah yake a cikin kaunu sallallahu alaihi wasallam wa khalaqallahu al-makruha yawm thulatha sai Allah ya halitta makruhi ma'ana abun ki ranar talata sai sa daga gama gabata suna cewa duk abin da kai shi na kwarai ka fara shi ranar talata saboda babu haske a wannan ranar tauraron ranar suna ce masa marik suna ce masa tauraro ne na hishi ba alkhairi a cikin ويوم الأربعاء هو يوم الذي خلق الله فيه النور رانا الله ربا كما شيني رانا دا الله يهل التحسي أو النرانا شيء سامع كي يتي وما من شيء بدأ يوم الأربعاء إلا وقد تم باب وانا أبن دا أفارة رانا الله ربا سوى أن أبن ناس تحجي رانا الله ربا أو النرانا أكا التحسي ثم يوم الخميس يوم الجمعة ثم يوم السبت ثم زم الله يا شيني شبا كي توصل على اثنين رمزة كل اثنين وسره في اثنين وذاك سر أزلي Allah ta yi salati wa al-isnaini manzan Allah wanda ya tajalli a gida na biyu ranar isnaini Allah ya tajalli yawmul ahadi ranar lahadi ranar ɗaya kenan manzan Allah sai zuwa yawmul isnaini dama shine awwal mawjudun awjadahu Allah farkon samu wanda Allah ya samar da shi ana min Allah wal mu'minuna minni falau lahu la arda hayati bi lahzatin fa ayyum da ghayril mustafa al-badr uhmila haka shibran kawla ke faɗa labazrati hadha al-kauni iskana mursala to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an haife shi yawmul isnaini lisnatai asharata kwana goma sha biyu da ya shuɗe daga rabi'ul awwal inda tulu'il fajr yayin fit wato yayin cetowar alfijir sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ba haife shi da rana ba kuma ba haife shi da daddare ba an haife shi ne lokacin da dare ya kare rana kuma bata fito ba ma baina wato kusufil qamari ila tulu'i shamsi an bar dare bala tana ce dare ne ta kawo manzan Allah an bar rana bala tana sai aka kawo shi tsakanin wannan lokacin wato lokacin da ko majinyaci bayi da lafiya inda aka ce wannan lokacin yayi to da kaga duniya ta canja duniya ta yi haske iskan duniya yakan canja iya dan wannan season din a wani lokacin ne sirrin ijaban addu'a ma da Allah yake zuwa sama ta daya yakan ce ina masu roƙona ina masu neman bukata in biya musu saboda sirrin wannan lokacin wa ibn abbasin رضي الله عنهما قال ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين أهل من زعل رانا الاثنين وصم بأ يوم الاثنين أن ألقوا النبي رانا الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى مدينة يوم الاثنين يا في تياه هجرة لقى مكة زوا مدينة رانا الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين يا شبه مدينة رانا الاثنين ورفع الحجر يوم الاثنين يا لقى حجر الأسود رانا الاثنين وكذا فتح مكة haka an buɗe makka ranar litinin wani zulu suratul ma'ida ta yawmul isnani kuma ha'an nan an saukar da suratul ma'ida ranar litinin wato siya yawmul isnani sa'an nan manzon Allah yayi wafati ranar litinin wanda ya daidai da sha biyu ga rabiul awwal inda aka haife shi sallallahu alaihi wasallama shine wa sirruhu fi isnani kenan da Allah ke faɗa sirrin annabin nan kin isnani yana cikin guda biyun nan ne sirruhu fi isnani kenan sallallahu alaihi wasallama وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال كان بمر الزهران راهب ونقولين أمرين على شيء وقول مر الزهران أو كي وني راهبي أنت راهبي كما شيء متي فادا كنا ما لم بصوتي مثلا إنجيل بايبل كنا يسمى عيسى أنا كرس عيسى من أهل الشام أنا دقت كنت أنا شام وكان يقول ينا تيوا يوشك أن يولد فيكم يا أهل مكة مولود يا قوة أنا مكة أنكم سأعيبون أبن أيهوا أتشنكم تدين له العرب دل العرب ورسو زوس بيش ويملك الأجم زي ملكي وند ما العرب وبا هذا زمان وانا زمني كين زمن إنسا سبيل تكاني النبي إساء النبي محمد أنسى مشكرة دريبيا والناس أكيد سيمس أهل الفترة mutanen da suka zo wato ahlul fatara wanda Allah bai turo musu annabi ba to a ce kaga iyayen manzo Allah suna cikin ahlul fatrati kenan ma'ana suna cikin ahlul fatrati suna daga cikin wanda Allah bai turo musu annabi ba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to a ce baka da hujjar da zaka dauki iyayen manzo Allah ka kai su wani makoma masu tsarki ne wata kallu baka fi sajidi ne ya rasulullah su ba ma turo musu manzo ba kuma Allah ya ce likin zira qauman ma unzira aba'uhum fahum gafiluna ya rasulullah mun turo ka ne kai gargadi wa mutanen da ba a turo ne gargadi wa iyayensu ba sallallahu alaihi wa sallama to sai kasance fa kana la yuladu bi makkah mauludun illa wa yasalu anhu ba wani abin ai wanda yake aiwa a maka sai an tambaya wa aka haifa mu je mu duba mu gani to falamma kana sabihatu yawmul ladhi wulida fihi rasulullah yayin da asbahin da aka haifi manzon Allah yayi karaja abdul mutallab hatta ata isan abdul mutallab kaga manzon Allah ya fito ya tafi gurin wannan barahi da isan kenan فناداه سي كراش فاشرف عليه سي يليقو فقال عيسى يا عيسى نيتي كن اباه كزم بابنسا فقد ولد ذلك المولود الذي كنت احدثكم عنه يوم الاثنين wannan abin da nake baku labari da ajekin na an haife shi ranar litinin wa yub'athu yawm al-ithnin kuma za a aiko shi ranar litinin wa yamutu yawm al-ithnin kuma zai yi wafati ranar litinin inji shi wannan barahidan ke nake fara musu qala wa wulida lil lailati ma'a subhi mawludun abdul mutalib yace eh hakika a wannan asbahi an haifa mu wani abin haihuwa kale yace fa ma san mai tawo ne ka kira shi kala muhammada na kira shi da muhammadu laqad kuntu ashtahi an yakuna hadha al-mawlud fikum ala hadha al-bayt daman ina so wannan abin haihuwa ya kasance a cikin ku ne ku mutanen banu hashim bi salati kitali daman da dabi'a uku na fahimta haka annahu tala'a najmuhu al-bari a tauraron sajjada da dare ya fito وأنه ولد اليوم كما يو أتهيتيشي وأن اسمه محمد صلى الله عليه وسلم كما سنات عن النبي محمد ووافق ذلك من الشهور الشمسية نسيان sai wannan wata na rabiul awwal yayi daidai a watan turanci sai zo a watan wato nisan ahlan bi shahr al ibril ahlan bi shahr al ajami ibril shahr al karam ni shabra yake fada lalai wara ba ga watan nan na ajamawa watan turawa kenan ibril april a daidai lokacin ya zo a rabiul awwal kenan a wannan lokacin وكان العشرين مدت منه وانا عشرين ليش ليه قولنا وتر وقيل ولد ليلا فعن عائشة رضي الله عنها تتي كان بمكة يقود يتجر فيها أقرب مكة أكون ويهودي إلى تاسوانتي فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرن ذاك في من الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش قد ولد فيكم الليلة مولود يا أبو جماعة قريش أبا أن هيفنا بقى قالوا لا نعلمه بمسنشبا قال يتي ولد الليلة نبي هذه الأمة أو أن درا أتهيت النبي وأن الأمة تكرشي الأمة الأخيرة الأمة da Allah turo su duniya Allah turo al'umma guda saba'in mu al'umma manzo Allah mu ne cikin al'umma na saba'in da ka samu a wani zamanin ma an yi al'umma daban-daban kamar yadda a zamani ɗaya ka samu Allah yakan hada annabawa ba guda ɗaya ba ba guda biyu ba kamar yadda an hada annabi Ibrahim da annabi Lutu alaihi salam an hada annabi Musa da annabi Haruna alaihi salam an haɗa annabawa da yawa a zamani ɗaya to haka akan haɗa al'ummai da yawa to mu sai muka zama wato al'umma manzan Allah al'ummal akhira wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida to mu sai muka zama al'ummal akhira sai aka ba mu annabin karshen zamani bushra lana ma'shar al-islam inna lana min al-inayati rukunan ghayra munhadimin لما دعا الله داعينا لدعاته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم صلى الله عليه وسلم yace to baina ka tafaihi alamatu fiha sha'aratun mutawatiratun ka'annahunna urfu kursi yace tsakanin kafadun sa akwai wani alama wannan alaman na katimin nubuwa fihi sha'aratun mutawatiratun a cikin sa akwai wato gashi a jejjere a cikin wannan katimin nubuwa din fa kharaju bil yahudi hatta askaluhu ala ummihi suka dauko wannan da yahudi suka kawo shi gurin na amina فقالوا أخرجي لنا ابنك تكاو من وانا دانا كي مغني فأخرجته أكا تتولى من زان الله وكشفوا عن زهره أكا يا يبا من زان الله فرأى تلك الشامة سيقوى النم على ما نحاتم النبوة فبكى اليهودي مخشيا sai wannan bai hude ya faɗi ya suma falamma afaka قالوا ما لك ويلك هنا فرقا سكتي ليش غريك كفادي كزوما قال ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل والله أن نفتا تاتا تدى دنج بني إسرائيل سبيدا بني إسرائيل سنجما سنا أن نفتا سنجما سنا أن نفتا to sai daga kan annabi isa alaihi salamu sai aka yanke nubuwa sai aka yi shekara ɗari biyar tukuna aka kawo manzan Allah to shine yace wallahi zabatu nubuwa annabta ya tafi daga wato bani isra'ila وليلة مولده صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر كاد إجماع مالما صوفية درن أي ومن زن الله أفضل من ليلة القدر ياتي ليلة القدر درجة إن كما بايا إذا كان كانت غنداري شهر وتا ربيع الأول إذا سيدة الشهور شو قبل وتني سبيل أتكنت أكسام من زن الله أتكر ربيع الأول أكسام ثورا وتني menene ya karrama watan ramadana kamar yadda kullum da mu ji malaman mu a guraren maulidai suna bara hasa da wahabiyawa akan maulidin manzon Allah akan suna yin inkarin me yasa babu hujjan yin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai saboda a'a ma'aiki ne yi ba alaihi salatu wa salam yanzu in kace wa bawabi ai ma'aiki bai tafsiri a ramadana ba ma'aiki bai da majabaki bai da dan karanta takarda bai da mai neman taimako a cikin ramadana sai ce maka ai muna yi ne saboda an ce man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqutu min awzarihim shay'an hujjan da zai baka kenan yace ai wannan sunna ne hasana kuma an ce ma ra'ahu al muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasanu wa ma addahu al muslimuna kabihan fa huwa inda Allah kabihun wannan hujjan da baka ma bare baka aya ko wani asar wanda gashi ya tabbata an ce ga mazabakin manzon Allah ba ga kaza kaza dai maka haka ne kawai alaba bil maslaha zai ce maka ai muna tafsirin ramadana ne ai muna tafsirin alqur'ani ne a ramadana sabida shahrur ramadana allazi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan sabida a ramadana ka saukar alqur'ani to muna yin tafsirin ne domin girmama watan ramadana sabida a cikin ka saukar alqur'ani to sai mu ce to mu kuma muna yin maulidi ne a cikin al'ayat kwanakin da aka haifi manzon Allah ayyamud dahri dukkan ma bi ishe mu maulidin manzon Allah ba mu muna yin wannan ne sabida ikraman li muhammadin girmama manzon Allah in har alkur'ani ta kai a taru a karanta ta a fassara ta domin girmama ta in har alkur'ani ta kai a yi taron saukanta har ta kai a yi taro a yi musabaka wannan duk ba laifi bane mu ma muna yi to amma manzon Allah shi yake cancanta da amsa haka inda shi yazo da alkur'ani da barin shi ba da ba san alkur'anin ba ma alkur'anin ma tana bayanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama to ashe kaman yanda da a zauna a faɗi alkur'ani a fassara ta to haka ya zama wajibi a karanta wa mutane rayuwar manzon Allah mu dawo kan lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hi hatta matla'il fajr darajar lailatul qadri shine malaika jibril da shi da malaiku suna saukawa wannan daren har an yi da tabbata gare ta har zuwa asbahi to kuma ina ga manzon Allah wanda shine ya sauka a daren haihuwansa na goma sha biyu da mala'ika da manzon Allah waye a gaba da wani to ashe daren haihuwar manzon Allah ta fi daren lailatul qadri sirrin daren haihuwar manzon Allah ne ma ta samar da Ramadanan har ta samar da Lailatul Qadr sallallahu alaihi wa sallama ai Jibril hadimin manzon Allah ne bi hazal la Jibril al-amin muwaziban wa mustaqdaman fi sha'ni man ja'a maqtama haka Jibran kawla ya faɗa ita shi ma Jibril hadimi ne wasu suna cewa Jibril malamin manzon Allah ne wai Allah mu shadidul quwa ai shadidul quwa Jibril shine mai tsananin karfi to shi karanta da manzon Allah ta ina ka samu wannan Jibril hadimin manzon Allah ne هذه ممن ذا ومستخدما في شأن من جاء مكة صلى الله عليه وسلم وترانا جبريل يتنبي من ذا الله يا رسول الله ويسا كوانا نكي كاو مكة نن دقا بيت الإزة سماء الدنيا دقا لو المحفوظ نن أقول نكي كرقو ساكوان يا رسول الله ni in na je na kan ga wasu hujubul jalali na haske ne kawai in na karbi sakon sai in tsaya iya gurin tsayawa na bana wucewa in an ba ni in dawo ya rasulullah ba zan gurin wannan ke karbuwa ba manzo Allah ce masa to in ka koma karbuwa karo na biyu in ka je ka yaye wannan izabi sai kaga daga gurin wanda kake karbuwa wannan sakon jibril na komawa ya je har ya karbi sako zai juya sai tuna da magana da da manzo Allah sai ya yi hijabi sai ga manzo Allah na zo na akan kujera na haske wani ruwaya ma an ce jibrilin su ma yi saboda imanka da yayi sai ya tabbatar yace minka ilayka ya rasulullah ashe daga gurinka ake karbo sakon kuma gashi wa kai aka dawo da sakon ya rasulullah منك اليك كل مره كانت اجاره الكمال اللهم صل وسلم على طلعه الحق بالحق الكنز الاعظم الافاده منك اليك daga gurinka muka karbo ya rasulullah kuma gashi mun ƙara dawa da shi gurinka to kaga ashe jibrilu hadimin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to haka ne sallallahu alaihi wasallam sai sa aka tambaye shi shin akwai shin kai ma ka samu fasan da cikin rahman manzon Allah ya ce eh wallahi na samu jibrilu kenan yace wallahi da kuntu akshal aqiba da ina jin tsoron karshen rayuwana amma tun da naji manzon Allah ya ce matsa in san ma aminu shikenan na sallama kawai na sha nima to ashe jibril hadimin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama وولد صلى الله عليه وسلم في الدار التي كان لمحمد بن يوسف أيضا زال أجرا محمد بن يوسف ليه وأرد أبو سويبة أتيكة أبي لهب وأن تفار شاهد من زال يتكي سويبة الأسلمية أتيكة أبي لهب وأن أبو لهب يئن تاتا فمن قصة أبو لهب أكرتم دي وكينا بقى منكسرة قصة من كاوين دي كسنشي أتكها حين بشرته بولادته عليه الصلاة والسلام يا أنت أتني لوكس إنك مصر بشارة أيوة من زال الله إذا ما تماذا النبي بقى لوكسين shi ma kuma bai san ya yanta ta bane saboda manzon Allah shi dai kawai daman su larabawa suna murnan da samuwan ɗa namiji in aka ce an haki ɗa namiji wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa qazim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ay yumsikuhu ala unin am yadsuhu fi turabi ala sa ma yahkumuna ba ka san yaya mata yana daga cikin adatul arab jahiliya wa adil banati wa hunna hayyatu suna birni ayya mata to suna da rai to sai kawai ita zuwa ba tana gida sai ta ga mahaifiyar Abdulrahman bin Auf ta fito daga ɗaki har sai ya cika gidan kamar yadda tabbata a hadisin baya da muka karanta ganin haka da sai take cewa sai da tuna Amina ta haifi ɗa namiji ita ma bata ga annabi ba sai ta fita da gudu ta je ta same shi take cewa abshir ya aba Abdullahi kai bishara matan dan dan uwanka Abdullahi ta haifi ɗa namiji yace to na miki bishara na yan taki shine a taka hakena to wa kadru ya Abu Lahabin بعد موته أنجى أبو لهب عبد الله بن عباس يروي لنا حديثي ترجمان القرآن an gan shi bayan ya yi wafati aka ce masa ma haluka a wani hali kake saboda kowa ya san irin ta'annutancin da yi wa manzan Allah har alqur'ani tukutun ta soke sura a kansa lokacin da Allah ya ce manzan Allah wa anzir ashiratakal aqrabina shi ya fara tarawa ya ce inni rasulullah ilaikum manzo Allah ta ya mutanen Makka wallahi law kazzabtu an-nasa jami'an ma kazzabtukum law gharrartu an-nasa jami'an ma gharrartukum inda dan ƙarya kowa ku ba zan muku ƙarya ba inda dan rubu kowa ku ba zan ruɗe ku ba ni ku shaida ni annabin Allah ne Abu Lahab ya daga hannu yace tabban laka li hada jama'atana turda kai wal iyaz billah ya nuna manzo Allah ya tsawai da manzo haka ka tara mu Allah ta da alqur'ani sura su kutum akan shi ثبت ده ابي لهب وتبع ما اغنى عنه ماله وما كسب يصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد amma sai gashi nan nan ya ce illa annahu da aka tambaye shi ma haluka ya kake ce fi nar kullu ina cikin wuta illa annahu kuttika anni fi kulli lailatul isnin yace amma duk daren litinin daren haihuwan annabi na duniya ana sassauta mini wa amusu min baini asabi hataini ma'an ya nuna yatsunsa guda biyu ce ina shan ruwa da nono ta tsakanin wa'innan yatsun nan nawa guda biyu sai yake wa inna zalika da itaqi li suwai batu inda ma basharatni bi wiladati muhammadin Allah ya mu haka ba don komi bane yan ta suwai batul asalamiya da nayi lokacin da ta min bisharar haihuwar manzon Allah yace wannan kawai shine wal irda'iha lahu da kuma shayar da manzon Allah da ta yi shi yasa aka ce su bayin Allah in ka zauna da su to za ka samu albarkansu kaga shayar da annabin da ta yi ma ya samu fasance saboda ai bai wasa ne ai ta shayar da manzon Allah kuma tana karkashin sa ne ai to wannan ma samu wani fasance din rahmaniya na manzon Allah to ibnu al-jazari yace to fa idza kana hadha abu lahab al-kafir alladhi nazala al-qur'an bi dhanbihi idan abu lahab wanda al-qur'ani ya sauka ya tsine masa قد جوزي بفرحة ليلة مولد النبي أما قاعد تسبي لي أي فرين سكن أي ومن زن الله نفسا تايا bai ma san wa annabi yayi wannan farin cikin ba amma ga irin ta goma da Allah ya masa yace to fa ma halul muslimul muwahhid ina kuma musulmi mu'mini min ummatihi wanda zuwa al'umman manzon Allah wanda yayi imani da manzon Allah imam nasir jindi maski yana cewa idza kana hadha kafiran ja'a zammuhu bi tabbati lahu fil jahim muqalladan ata annahu fi kulli yawmin ithnain da'iman yukaffafu an uli sururi bi ahmada فما الظن بالعبد الذي طول عمره باحمد مسرورا ومات موحدا kusan shi ma wannan ma'anan ya kara fassarawa to wala zala ahlu al-islam yahtasiluna bi shahri mawlidihi alayhi salatu wassalam wa ya'lamuna al-wala'ima wa yatasaddaquna fi layalihi bi anwa'i sadaqati wa yajruna surura wa yaziduna fil mabarrati wa ya'tanuna bi qira'ati mawlidihi al-karim sallallahu alayhi wa sallama wa yadhharu alayhim min barakatihi kullu fadlin amin ومما جرب من كواته أنه أمان في ذلك العام وبشرى بنيل البقيا والمرام فرحم الله امرأ اتخذ ليالي مولده المباركة أعيادا yake daɗi ya tabbata wa dukkan wanda ya riki dararan aihuwar manzan Allah suka samu masa idi أهلا بيوم عيد لا مثله من عيد قد حل في المولد فيه محل الزعل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالت حليمة to min adatul arab na daga cikin al'adar larabawa ba sa shayar da ɗa da kansu in haifa musu abin haihuwa sukan nemi musu abin shayarwa ne wato a ƙauye to sai matan bani sa'ad suka ji labarin cewa an haifi maza da yawa a garin maka kamar da muka faɗa daga cikin karama na girman manzan Allah shekarar da aka haifi manzan Allah ba a haifi ya mace ba duk maza aka haifa manzan Allah bai da sa'a ta mace kuma sa'an nan bai zo bai da ɗan uwa kuma bai da ƴar uwa ta mace shi kaɗansa aka kawo shi a wannan tsakar wato ashe tun wannan zirin da Allah ya tun daga kan annabi Adamu shi su annabi Nuhu annabi Ismail Ibrahim har zuwa kan kakannin manzan Allah wannan Allah ya tsara su ne domin su ɗauko wannan hasken manzan Allah wata kallubaka fi tajibin nan ya Rasulullah to matan bani sa'ad suka ji labarin mahaifi maza a garin Makka nana Ali mata ce faqadimtu makkata fi niswatin min bani sa'ad bin Bakari muka shigo cikin garin Makka tare da wasu mata daga kabilan bani Bakar nan sani sun ruda a'a muna neman abin shayarwa ta ce mun zo ne fi sanatin shahaba'a a wata shekara mai fari fakadimtu ala atanin li wa ma'i sabiyyun lana nazo akan wani jaki na tare da ni ga mijina kuma ga nan dan karamin yaro na ni karan kai na yunwa ya kama ni babu wadataccen nono da dan shayar da wannan yaron dabbobin namu su ma sun rame ba wadataccen nono da damu sha mu samu lafiya kuma ga wani dan shayarwa nan nan a hannunta nan nan tace ولا نبذل في سبي ما يجزيه ولا في شارفنا ما يجزيه فقدمنا مكة تجي مكة شبوغر مكة فوالله ما علمت من امرأة تجي بنسا وتما جاءت تمبا إلا وقد أريد عليها رسول الله فتأباه ba wanda bata zo kan manzon Allah ban an ce mata ai maraya ne sai ta kife ta wuce idza qila innahu yatimu min al-abd in anta ai shi bai da baba maraya ne ma ajin kayo fati tinna ci sai ce gabi da timi anna ganawo sai ce ai mu muna son wanda babansa dai mana alheri ne je dan tura mana wasu abubuwa zuwa ga kauye tace wa kad urida alaiha rasulullahi ko fa wallahi ma baqi min sawahibi imra'atun illa akadat rabi'an ghayrahu sai kuma ya kasance ba karbi manzon Allah ba amma duk sauran abokai na kawai da muka zo kowa ta samu abin sharuwa imam Bukhari na faɗa cikin hamziya iz abat kulituni bi murdi'atun fa kullama fi yatimi anna gana'un fa atat min ali sa'ad fatatun kat abat hali fakri haruda'u yace iz abatu li tumi murdi'atun yayin da masu shayarwa suka karban manzo Allah saboda maraikin sa wa qalu suka ce ma bi da tini Allah gana u ko ba wani wadata da zamu samu a gurin maraya ana nan fa atatu min ali sa'ad fatatu sai wata budurwa ta zo masa daga ali sa'ad nana halimatu kenan tana samu abdul mudallaf sai ce ne sunan ki tace halimatu sa'adiya sai ce ilmun wa sa'adun hakuri da arziki ita kuma matsalan ta ita ne kad abat hali fakari harru da a'u masu ba da shayarwa sun kisa ta saboda in kowa ko sai ganta a kekashe ba ma koshi a jikinta da za ta isha da yaron to ashe Allah ya kaddar hakan ne duk domin ta samu daukar rabon nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai falan malam ajid garu yayin da ni ma ne kewaya ita ma an ce wani ruwaya da ta zo ta ga manzon Allah ta ga ta dake shi daga farko ne da ta kewaya ta je ta ga ta duba ba ta samu ba tukunna sai ta dawo ta ce قلت لزوجي سنة ومجينا إني لأكره أن أرجع من بين شوائبي تسي gaskiya ba zan so a ce na koma tsakanin ƙawayena ba ولم اخذ ربيعا وليس معي ربيع ban dauki abin shayarwa ba da je mu je mu dauka din da babu gwanda ba dadi ba ta sanar da dauki babban rabo ba sallallahu alaihi wasallam yace la an talikanna ila zalika al-yatimi tace mijinta to ni kan ban da je in dauko wancan maraya sai ta bar jakinta sai ta shiga cikin wannan gidan abdul mutallab yana dakin kaba na aiki fala akuzannahu dan dauke shi tace fa za'aftu take sai na shigo gurna na Amina da aka yi ta gurin manzon Allah da ta je ta ga taskan da bata taba gani ba aka kawo ta aka ce ga uwarsa nan nan tace fa iza bihi mundarijun fi saudi sufin abyad tace ina zuwa da daga manzon Allah sai gashi nan mundarijin yana nan nade fi saudi sufin a wani tufafi na gashin dabbobi abiya da fari irin tawul na gidan aljanna kenan da mun ce lokacin da aka kawo shi mala'iku sun zo sun sa shi a cikin wani alharir wannan alharir din ana ganin na motsawa mala'iku suna motsawa suna motsa wa mala'iku ne suke ranin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ji manzo Allah na kot kot kot shi kadan sa sallallahu alaihi wa sallama wa yunadi al-qamar fil mahd manzo Allah yana magana da rana da wata annabi yana yin haka da hannun sai aga wata na bin hannun manzo Allah duk yanda annabi sai ta san manzo Allah mundarijun fi saubin min sufin abyada a cikin wani tufafi na gashi farisal min abyada min al-laban ya fi nono fari ya fuhu min ulmisku tace wani almiski yana tasowa na kanshi daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ta tahu hariratun khadara a kasan kuma akwai wata alharir koriya raqidan ala kafahu annabi na bacci akan tsayen sabarib da suke yi ba ta dame kwanta ba ta hanguna ba ya kwanta ne fiskan sana kallon sama raqidan ala kafahu ya gudu annabi yana wani irin gwarti mai daɗi siriri ba gwarti mai suka kunne ba nishin bacci ta ce fa ashfaqtu an ujizahu sai na tausiya ba zan iya tayar da manzon Allah ba min naumihi daga baccinsa li husnihi wa jamalihi saboda kyan manzon Allah da jamalansa ta ce bari iya tada manzon Allah ba kawai tana kallon fuskar manzon Allah ta ce fa da nautu min hurwaidan sai na matso kusa da manzon Allah kaɗan a hankali fa wadda aka yadi ala sajri sai na daura hannuna akan kirjin manzon Allah a hankali ta ce fa gaba sama kawai annabi sai ya murmushi yana baccin bai bude idansa ba bayan ya murmushin fafataha ainai sai bude idanunsa yanzu ilayya yana kallo na tace fa karaja min ainaihi nurun sai wani haske ya fito daga idanun manzon Allah hatta da kala kilala sama'i har hasken nan sai da ya shiga burbushin samaniya wa ana anzuru ina ta kallon wannan hasken fa kabbaltuhu baina ainihi sai na sumbanci manzon Allah a tsakanin idanuwansa to ashe ita ne ta samu wannan babban taska sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama Allah nuna mana manzon Allah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصل اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان إذا مشى في البر الأبقر تعلق بلوش بأجياله سبحان ربك رب العزة أما يكون وسلام الحمد لله رب العالمين